العليم الحكيم هذا أنبأهم بأسمائهم هذا أنبأهم بأسمائهم على أن نقولكم إلا أن غير السماوات والأرض وعلى الله يجري وما كنتم تكتمون وإن كنا للملائكة اسجدوا لآدم فأتى بإذن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رجلا حيث شئتما ولا تكرما هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها وأخرجهما مما كان فيه وقلنا هذه امرأتكم بباب حديث ولكن بآدم استقره وكان يجازيه فتلقى آدم بيده كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم بين حدثين هذه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأوفوا لعهدكم عند عهدكم وإياي فاعبدون وآمنوا بما أمرت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تبغوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واتقوا الله ربكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها أجر ولا هم يسألون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسلمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستهزئ نساءكم وفي ذلكم بلاغ من ربكم عظيم وإذ تركنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنجون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم سكتم السير من بعده وأنتم جاهلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق رسول كبلك والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن كافة صحاب رسول الله وآل بيته ولا راسم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد وسعيد ودلات وزبير وأبو عبيدة بن الجراء وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضوان الله الأكبر على برزق المقسوم الهاشم والختم بالقول أبو العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر سره صاحب الشريعة ولكت دوس الأغواس نبراس القلوب أبو إسحاق باي مرم الناس ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وبلازي وأديبي وبصري وتاجي مولانا كلفين الشيخ محمد الحارث الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزور الرسول الله إن كسرت في وصفي فإن جمال كل يسر ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه muna mika godiya zuwa ga hadaran Allah mai girma da ɗaukaka da hadarar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a alhamdulillah wal abdulillah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah alhamdulillah Allah tabaraka taala sake dawowa da mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan unguwa na gishiri a birnin tarayyar Najeriya Abuja alhamdulillah Allah tabaraka ta'ala ya saki dawowa da mu a cikin suratul baqara har yanzu muna cikin suratul baqara wanda jiya mun ji abinda ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa wa wato kafirai masu bautan gumaka da munafukai da kuma tanadin da Allah tabaraka ta'ala yayi wa masu imani wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana irin tanadi da ya musu sannan da kuma darajar da Allah tabaraka ta'ala ba su da masaukan su ranar tashin alkiyama Allah ya sa mu a ciki sannan wala musaibu wakati alhaji ibrahim yas radiyallahu anhu ya faɗa mana cewa akwai a wato wato wasu abubuwa wayanda suke da rudarwa wa mutumin da ya bi su ya san da wannan abun abuwa guda goma ne wato ya san akwai wannan lamarin a gabansa amma kuma ya bi rudin rayuwar duniya da kuma rudin shedan ya lissafa mana cewa mutumin da ya san da cewa Allah shi ya alike shi kuma yake bauta masa sannan mutumin da ya san Allah ya arzurta shi sannan bai samu nutsuwa da arzikin da Allah ya bashi ba da mutumin da yake cikin duniya ya san duniya mai gushewa ce amma ya karkata ya koma kan duniya din da mutumin da ya san magadansa ma'ana wayanda za su yi gadonsa makiyansa ne amma yake kokarin tara musu dukiya ya bar kansa mana bai ce da shi saboda amfanin kansa baran tashin alkiyama mana anan fa idan kana da dukiya ka ciyar ba wai ka taimaki wanda ka ci da su bane fa a'a wanda ya ka samu ya karfi sadakan da ka bayar ko kyautan da ka bayar ko hadiya da ka bayar wato ya taimake ka ne kai wa kanka ta dina da tashin kiyama za ka shi to wanda ya san da wannan amma ya karkata dukiya ya dinga tarawa wato ya bar wa magadansa sannan mutumin da ya san da cewa akwai sirari a gabansa shi ta nan zai bi amma bai sauƙaƙa wato ayyukansa marasa kyau ba sa'annan mutumin da ya san cewa akwai wutan jahannama ya san kuma wutan jahannama wato masauki ne na fajirai wanda suka kibin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rusa wannan wato hanya na na fajirai din ba sa'annan mutumin da ya san da cewa akwai aljanna shine masaukin masoya Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mutum bai nemi aljannan wannan yayi asara sa'annan mutumin da ya san da cewa akwai iblis mana shedan shi la'atullahi alai ya san shedan makiyinsa ne amma bai yaki shedan ba mutumin da ya san da wayan abuwa guda biyar din guda goma din nan kuma ya kokar ya koye gagara ya kansu ta gurare guda biyar wannan ya shiga rudi da wauta na shedan Allah ya kiyaye mu to shine inda zamu tashi a karkashin wannan aya cewa fala tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun ubangiji tabaaraka ta'ala ya faɗa mana kada a sanya wa Allah kishiya niddan ma'ana kana sallah sanya wa Allah kishiya alalin kuma kun san Allah tabaraka taala bai da kishiya shine Sheikh al-Islam Alhaji Ibrahim sallallahu alaihi faɗa yana cewa shuraka'u shirkun ala aqsam yace yana cewa shirka ma'ana andadan anan ma'ana kishiya kenan shi kishiya shine ma'anar shirka musharaka shi kalmar shirka ya kasu gida uku ya kasu gida uku akwai shirkul jali sannan akwai shirkul khafif akwai shirkul akhfa akhfa sannan kuma mu ce akwai musharaka ko wanda shi ne kalmar da tararabci kawai a a shirkul jali shine wanda kafirai suke yi suna bauta wa nan Allah Allah ya ce a bauta masa shi shi kadai kar hada shi da kowa su suka ce ba za su iya ba dole sai sun hada Allah da wani shine kaman inda Allah yake ba mu misali a cikin Qur'ani yana cewa a wa qalatin nasara masihu ibn Allah ko nasara suna cewa annabi Isa dan Allah ne almasihu wai dan Allah ne almasihu ba dan Allah bane Abdullahi ne wa rasuli amma da yake Allah bai nufe da shiriya ba suna cikin waladzalin sai suka zama sun ce annabi isa ma dan Allah ne mahaifiyarsa sai ya da maryam wai matar Allah ne a uzu billahi sa'annan a sa'annan bayan wannan shi ko ce shi annabi isa mataimakin Allah ne sai Allah ya ce fala tarullahi andadan ko kuma kamar yadda yahudawa suka ce wa qalat yahudu uzair ibn Allah yahudawa sun ce a uzairu dan Allah ne shi kuma uzairu yana daga cikin wayanda ubangiji tabaraka ta'ala ba su baiwa wanda ba a al'umman annabi Musa gaba daya bayan annabi Musa banda uzairu ba wanda halitta a taura suka ce to ai wannan dan Allah ne kawai ba dan Allah ba waye zai hada ce zancen Allah shine yahudawa suke cewa wa qalat yahudu uzair ibn Allah ma'ana uzairu dan Allah ne tabaraka ta'ala ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira Allah tabaraka ta'ala ya girmama akan wannan Allah bai da da shine Allah yake ga mana Qur'ani qul huwallahu ahad na'am
قل هو الله أحد na'am الله الصمد mhm لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qul huwallahu ahad kaga ya masu ya rasulullah Allahu dinnan Allah ahadun shi ɗaya ne filo kullun kulba da abokin tarayya shi kaɗai ne babu mataimaki bayi da ɗa bayi da wanda zai taimake shi ko kuma ga wakilin Allah da in Allah baya nan shine zai zo na kujerar Allah babu shi bayi da waziri bayi da kuma jibincin lamari wani da babu shi Allah bayi da wannan Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi shi kaɗai ne shi kwallon kwal bai haifa ba a haife shi ba kuma shi ne kaɗai abin nufi da bukata tabaraka wa ta'ala wannan ubangiji tabaraka ta'ala ya riga ya gama da wannan shine Sheikh al-Islam radiyallahu anhu yake cewa ashir ashraqa'u shirkun ala aqsamin shirka ma'ana mushrikai shi shirka ya kasu kashi uku a ya kasu kaso kaso ashirkul jali shirkul jali huwa ma alaihi mushrikun min ibadatil awthan shine ashirkul jali shine abinda mushrikai suke kai na bautan gumaka mutum ya je ya sassako gunki ko ya ya samu laka ya haɗa ya kwaɓa ya dama wai ya magunki wai ya halici gunki ko ya samu dabino ya ci irin irin dabino ɗin da ake ginawa sai a haɗa da shi a ce wai shi wannan Allah ne shi ma to wannan shine a bauta masa matsayin Allah tabaraka ta'ala wannan shine shirka mafi girma mafi muni Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye mu saboda haka wannan shine a ashirkul jali ashirkul jali shine bauta wani Allah tabaraka ta'ala da zaran mutum ya bauta wani Allah daga nan mutum ya rushe bai zama na Allah ba kuma eh bai zama na Allah ba kuma har abadan a Ubangiji tabaraka ta'ala ya gaya mana wannan. To tunda mun gane haka cewa Allah madaukin sarki baya da bukatan mutane a su bauta waninsa. Allah baya son wannan. Allah shi shi kar yake bautawa. ma'ana Allah kaɗai shi tilo ƙwallon ƙwal shi kaɗai yake bautawa to idan mutum ya bautawa wannan Allah to Allah tabaraka ba karban ibadansa wata rana wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin baya cikin musulunci bai shiga musulunci ba yana bautan gunki akwai gunkin da ya gina da dabino to da ya ji yunwa sai sai shin yawan na gunkin babu abinci eh zai sake gina wani ai to yanzu mutum ya ci Allahnsa ya kama ya kakarya saboda haka wannan wannan aya tana gaya mana cewa ba haɗa Allah da wani ma'ana a bauta masa to anan sabanin abin da na faɗa mana jiya cewa ko wasu mutane da suke cewa idan ka nemi taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai a ce kayi shirka wai ka haɗa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Allah ma'ana ka haɗa Allah da manzon Allah wannan ba haka bane karatun su ne ina gani yayi kadan wa shirkul khafi akwai kuma abin da ya kira shirkul khafi huwa al-amal lirriya'i wa sum'atu shine aiki na riya mutum yayi aiki dai ya burge mutane ko yayi aiki aiki dai ya ji mutane suna magana kai ai wani akwai kokari wani akwai kaza akwai kaza akwai kaza to wannan ana kiransa shirkul khafi shirkul khafi din nan ba karamin illa bane yana wato mutum zai aiki amma aikin nasa ya rushe gaba ɗaya saboda bai bi amin dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bi karantarwa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai bi kuma ka'idan da Allah tabaraka wa ta'ala ya jalu ma annabi Muhammad wa kai ba in kai aiki kai saboda zatin Allah kawai sana akwai shirkul akhfa shine shirka mafi sauki shine huwa ru'yatu ma siwa Allah tabaraka wa ta'ala ganin wani Allah shine annabi sallama yake gaya mana cewa wa qasdu ghayrullahi ma Allah fil ibada nufin wani Allah tare da Allah a cikin bautan Allah tabaraka ta'ala to ubangiji tabaraka ta'ala baya son wannan din Allah baya so baya so a yaka din ana so ku bauta wa Allah shi shi kadai kar ka yi sallah dan wani ya gani a cewa ne akwai zuwa jami'i kowa ne akwai kokarin ibada kowa ne akwai iya karatun qur'ani kowa ne akwai iya wa'azi kowa ne akwai kaza akwai kaza kai saboda tsuran zatin Allah kawai ka nemi Allah ya karba maka Allah ya karba mana dan manzon Allah inna Allah wa qala sab'atan min al-mala'ika sab'atun min al-mala'ika Allah tabaraka ya wakilci mala'iku guda bakwai ala kulli amalin abdi akan kowane aikin bawa wato duk wani aikin da bawa yake yi akwai mala'iku guda bakwai da Allah ya wakilce su akan aikin ka su bincike aikin naka yaya aikin yake yaya aka yanda aka ce kai aikin haka kike yi idan ba kake yi ba to ka sani cewa Allah baya da bukatar irin wannan aikin naka baya bukatar irin wannan aiki din wannan aiki din ba aiki bane wanda ake so dan adam yayi ya ya ta'ammuli da shi a yace za amila amalan yarfa'uhu almala'ikatu ila as-sama'i dunya idan bawa ya aikata aiki sai mala'iku su dauke wannan aikin zuwa saman duniya fa yanzuru malakun minas sama'i malakus sama'i duniya sai mala'ikun da suke saman duniya su kalli wannan aikin yaya aikin nasa yayi ko kuma da gyara aikin yayi ko kuma bai yi ba idan aikin yayi to shi kenan sai a ƙara aurawa da shi idan aikin bai yi ba suka ce radduwa zal amal ala wajhi sahibihi sai a dawo da wannan aikin a watsa shi mana a jefa wa mutum a fuskansa wanda ya aikata wannan aiki din saboda mene saboda aikin bayi ba yayi bane don tsuran zatin Allah yana da hadafi wanda hadafin zai zo ga mana nan gaba yana da hadafi sai a jefo mutum da aikin sa Allah kiyaye mu fa innahu cewa shi sahibul amal mai wannan aikin hasidun yayi hasada a cikin aikin nasa aw muktabun ko kuma yayi giba a cikin aikin yayi giba a ciki to wannan sai a mai da shi ba za a karɓi aikin nasa ba na'am kake masha Allah Allah ta karkari a yayi hasada to kaga ashe idan mutum ya aiki a cikin aikinsa akwai hasada a ciki ba akwai giba a ciki ko to wannan aiki fa Allah baya karba ba wannan daga nan mala'iku kawai da su watso maka da shi yace fi sama'i saniya idan aka je sama ta biyu sai aka samu mai wannan aikin mutakabbir sai a samu bayan ko yayi hasara ko yayi giba sai a same shi mai girman kai aw mu'jibun ko kuma mai jiji da kansa ne shi fa aiki abin nan in fa ba shi bane a same ka ko ba a cikin aikin ba mutum ne yana jiji da kansa yana da bala'in girman kai ina la ya'ibu kullu muqtalin fakhur ko Allah baya san dukkan mutum mai girman kai mai alfahari a ko au hasidun ko a samu mutum mai hasada ne au murra'un ko kuma mutum mai riye ne yana riye da aikinsa au qalibus sum'a ko kuma mai neman aji ne mai neman aji aikin da yayi to duka in mutum yake bantu da wannan ayyuka munana marasa kyau wanda ayyukan yanzu mutane ne wanda da yawa ra ga mutum yana abu ba ma kaman hasada hasada shine babban illan da ke damun mu dan adam fa iza tajawaza sama samawat kullan yasulu ila Allah tabaaraka wa ta'ala idan aka sa'a wato aikin ya wuce wayannan samai gaba daya ya wuce saman duniya ya wuce girgije ya wuce saman duniya sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta sabiyar sabiyar shida bakwai har izuwa ya isa wurin Allah tabaraka ta'ala آه فيقول الله تبارك وتعالى إن الإنسان أخفى عنكم lallai ɗan adam mutum ya ɓoye maku a gare ku wanda ku ba za ku iya gani ma fihi abin da ke tare da shi wa ana la yakhfi alayya shay'un ni ko babu abin da zai ɓoye mini hadha amal wannan aiki lam yaqsid bihi wajhi wannan aikin ba yayi aikin bane da ni ba dan Allah yayi aikin ba raddu hadha amal ala wajhi sahibi ame ku merma wannan bawan Allah da wannan aiki ku watsa masa aikin sa a fuskan Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya nufe mu da yin aiki dan shi albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to idan bawa ya aikai wannan matsayi anan zan zo yi bayani kafin yi bayanin shine abin da nake so mu fahimta anan shine a idan mutum yayi aiki ba don Allah ba idan mala'iku ba sani ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa yana cewa Allah ya faɗa cewa shi ikhlasi wani abu ne wanda ke tsakanin bawa da Allah daga Allah sai bawa ya san wannan aiki ɗin ya san ikhlasin mutum idan mutum ya ɓoye ya yi ikhlasi wa sirru min asirari sirri ne daga cikin sirroran Allah ta baraka ta'ala idan bawa ya yi aiki ya ɓoye wa mutane ya ɓoye wa mala'ika ya ɓoye wa aljanu ba sani ba shi kam Allah fa ya sani idan ya yi rantsuwar zatin Allah ne zai karɓi sakamakon surantar shi alƙiyama idan ya yi don ya burge mutane ko don wani Allah ko don a cewa ne na da ƙoƙarin ibada ko na makamanta ko kyauta kowa ne ya yi sadaka yin sadakan na riyan ma ba a cika samu fa a kan magana kwara samu da yawa saboda haka ya kamata bayan Allah su gyara a gyara a dinga yin abu sau zatin Allah kuma a yi sadaka saboda mabukata wallahi mutane suna da bukata da yawa wallahi wani ba abin da zai ci bai da abin da zai ci yanzu ba ai azumi yayi sauri ba wallahi bai da abin da zai ci na buɗe baki wallahi sai ya nema wani ya nema aikin ma baya samuwa saboda tsadan abubuwa yanzu misali a ce lebura ne wallahi kwanaki kafin azumin nan wasu leburosu da suka same ni suke gaya mun cewa wallahi yanzu aikin ma baya samuwa malam ka fita neman aikin ma babu aikin saboda tsadar siminti masu aikin ma sun tsaya da ayyukan nasu so idan ka san mutum yana da irin wannan sana'a din ne misali misali na kawo akwai ire su da yawa wanda ba sa samu to ka san kai dai ka gani kana tare da shi ka ga bai fita aiki yau ba gobe bai fita aiki ba ji bai fita aiki ba wallahi jigata bai da bukata lebura ne nawa ake biyan lebura dubu uku to dan Allah Abuja ma kenan jama'a Abuja gaskiya alhamdulillah yanzu mu a kwanaki ko satin da kafin a kama azumi na je gida shi ne nake za mu wani aiki sai nake tambaya nawa ne kuɗin da ake bayarwa na lebura sai aka tuma yi lebura ake da ake bashi za a jo dubu hudu dubu biyar alhamdulillah wannan kaga ila lebura zai fi jin daɗi a can fiye da nan ko kuma nan ne ya kamata a taimaka wa laibira nan ne birnin tarayyar Najeriya gaba da. To dubu uku don Allah don annabi su sulma mutumin da ya je aikin laibiranci aka washi dubu uku da safe abincin nawa ya karya da shi. Da rana abincin nawa ya ci. Ko? Dardara abincin nawa ya ci. Kuma wannan laibirancin ana sake ɗauka wani wancan da ya tafiya kawai sanan ya fi ya da yawa da ya da akwai wani abu ne ya kare shi a zai kashe kan haka a ya samu kuma ba a gurin laifuranci ba ba za a bashi abinci ba ko za ana bashi kaga a gurin laifuranci nan ba za a bashi abinci ba ba za a bashi ruwan sha ba ko za a bashi ba za a bashi ba to wannan dubu ukun shine ba zai ci ya sha ya hawo kudin mota ya dawo ka laifura abin tausayi ne sai aka yi kwana biyu kwana uku bai yi aiki ba don Allah wannan mutumin bai bukaci taimako ba sai an ce ka taimake shi to ashe in kana tare da irin mai wannan harka ka taimaka masa in kaga baya fita aiki saboda haka masu ƙarfi su dinga taimaka wanda ba su da shi Allah ya taimake mu baki da albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna fa innahu qasdun bihi ghairi ubangiji tabaraka ta'ala ya ce shi wannan bawan nawa ya nufi wani na ne tare ne a cikin bautan da yi saboda ka bana bukata baran karbe shi ba a nan da aka ce za a haura da aiki zuwa sama sama ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai har zuwa wajen Allah ta baraka ta'ala ba yana nufin Allah yana can yana zo a sama bane fa a ba haka muke nufi ba karkace ai mun ce Allah ba wai Allah ba yana zo a sama bane Allah yana ko ina ne haka Allah ya gaya mana Qur'ani huwa ma kuma aina ma kuntum ko a wa nanu aqrabu min hablil warid haka dai ga ayoyin daban-daban ko ma kuma aina ma kanu a mu da aqidan mu na ash'ariya na asha'ira Allah yana ko ina da ilmomansa Allah yana nan a inda yake yana nan a sama yana nan a ƙasa yana nan a ko ina ta inda Allah yake nufi ko rahaman Allah da tana sama wannan shine wali hadha ruwiya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رويت daga manzon Allah صلى الله عليه وسلم الناس هلكوا إلا المؤمن إلا المؤمن yace mutane gaba ɗaya sun halaka sai dai mu'mini kadai bai halaka ba wal mu'minuna halaku halaka su mu'minai su ma sun halaka mu'mini ma ya mu'minai sun halaka illa al alimuna alimin sai dai malamai ne ba su halaka ba wal alimuna halaku halaka su kuma malamai malami shi ma ya halaka ilal amilina sai dai masu aiki ne basu halaka ba wal amiluna halaka su kuma masu aiki su ma sun halaka fa su ma illal mukhlisina sai dai mukhlisai wanda suka yi saboda tsoron zatin Allah tabaraka taala wal mukhli wal mukhlisuna fi khatar su mukhlisai wanda suke abudan zatin Allah suna kan hadari Allah an gane wannan misalin wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mutane mutum ya halaka sai dai mumini ne bai halaka ba amma muminin ma fa yana cikin halaka idan bai kiyaye ba ma'ana idan bai ikhlasi a cikin aikinsa ba sai dai malami masani shi masani shi ma fa yana cikin halaka idan ya alfahari da abin da Allah ya bashi idan bai yi ilimin dan zatin Allah ba ma'ana ya karantar dan zatin Allah tabaraka ta'ala sai dai kawai masu aiki ne ba su halaka ba masu aikin su ma mai aiki shi ma yana kan halaka fa idan bai yi aikin dan Allah ba ma'ana abinda ake nema ikhlasi ilal mukhlisin sai dai wanda suka yi ikhlasi suka yi dan tsuran zatin Allah suka yi sallah dan Allah suka yi azumi dan Allah suka yi zakka dan Allah suka yi sadaka dan Allah suka yi haji don Allah ba dan a ce masu alhaji ba sa'annan suka yi karatun Qur'ani don Allah malamai kenan suka yi dukkan ilimoma da faɗakarwa suka saboda zatin Allah ta baraka ta'ala in sun yi don Allah to yanzu kan sun zama daga cikin mukhlisina to mukhlisai su ma suna kan haɗari in ba su kiyaye ba su kai wasa shi ɗan zai musu wasa da hankali Allah ya ba mu ikhlasi to anan in an fassara maka Shehu Ibrahim kenan Shehu Ibrahim duniyar ilimi idan aka fassara maka nassun Qur'ani aka maka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a cire maka wato usul lubbin lubbi na usul na wannan aya din sannan a cire maka fiqhun da ke cikin aya sai ana cire maka tasawuf a cikin a cikin wannan aya din a ga ma ga abin da ake nufi a tasawuf ga abin da ake nufi a sufanci ga abin da ake nufi a sufanci ga abin da shautu jane ke nufi radiyallahu ta'ala anhu warda sai ubangiji tabaraka ta'ala ya ga ya mana dukkan wayannan abubuwa to abin da ya kamaci dan adam ashe ya kiyaye ya tsaya kan dokan Allah da dokan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mutum zai kai labari sai ce wa in kuntum fi rabi na'am wa in kuntum fi rabi mimma nazzalna ala abdina Na'am.
fi suratin min mislihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin ubangiji tabaraka ta'ala ya cewa wa in kuntum fi rabi ma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin mislihi wadu'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin ah ubangiji tabaaraka ta'ala yanzu yana magana da kafirai ma'ana da yahudawa da mushrikan makka da suke alfaharin cewa su suna da fasaha sun iya larabci ko za su iya kawo irin ayan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ko kuma Qur'anin gaba daya jumlatan wahida wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina idan ku kasance kuna cikin kokonto daga cikin abin da muka saukar wa bawan mu wane ne bawan Allah da Allah ya shaida bawan Allah ne shine annabi Muhammad shine manzon Allah amma kowa yana lalibe ne kawai sai ab a huwa al-abdu haqqan wal anamu abiduhu inji shehu Ibrahim ko Muhammadu Abdullahi غير مشبه به بشر من رام ذلك صفه محمد عبد الله لم يعرف غير إلهه haka ne zaka shehu radiyallahu anhu yana faɗa cikin diwani yadda yake gaya maka manzon Allah da girman manzon Allah darajar manzon Allah zaka ji Allah yana faɗa wa manzon sallama innahu lamma qama abdullah wato nan dai ana gaya maka shaidan babban bawan Allah a wurin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal anamu abidu sauran talikai suna bin bayan annabi Muhammad ne bayi ne gaba ɗaya na annabi Muhammad so ah in ba bayan annabi Muhammad bane waye yanta su daga daga kafirci annabi Muhammad ne saboda haka wala anamu abidu duka bayan Allah gaba ɗaya bayan annabi Muhammad ne annabi sallama ya yanto su daga ya yanto wuyayi kan sallallahu alaihi wasallama daga fadawa wutan jahannama da halaka wannan shi ne annabi Muhammad kenan bawo mu Shehu Ibrahim Shehu radiyallahu anhu ke cewa wal abdu haqqan wal anamu abidu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine bawan Allah na gaskiya duka talakai bayinsa ne duka anam gaba ɗaya bayan annan Muhammad ne saboda shi ya tsamo su wa kuntum ala tafa'urtu min an-nar fa anqazakum minha ko duka bayi suna cikin magagin bata da halaka ne su ga sunan kikirin su fara cikin wutar jahannama sai annabi Muhammad ya tsamo su gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallama ku tsanta da su ku tsanta da su ba gurin bacci bane ai ku tsanta da su ku sallah na'am ah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana duka wannan gaba daya to anan Allah yana gaya mana girman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa in kuntum fi rabbi mimma nazala ala abdina wane ne abdina din shi ne annabi Muhammad nan abdina din nan bawan mu ba na nufin musu Allah ba yana nufin wato nunul azma ne na girman Allah tabaraka wa ta'ala sai ka ji ana cewa mutum akramakumullah mutum ɗaya ne fa sai a ce akarmukumul lahu ko ko a ce ai muna gaishe ku ne muna gaishe ku ne muna gaishe ku mana girmamawa ne ba wai suna da yawa bane girmamawa ne wannan nunul din jam'i din nan nunul jama'a ma'ana nunul azma ne na girman Allah tabaraka ta'ala ne zaka ji Allah yana tabbatar maka cewa hakikanin bawansa da Allah ya da cewa bawansa ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ji cewa سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كو لنريه من آياتنا أنه سميع البصير كو ذاك الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب لا يمس الله إوجا إنه لما قام عبد الله هكذا ذاك الله cewa ne sallama abdu abdu abdu abdu abdu wato bawa ne na Allah wanda Allah ya yarda annabi Muhammad bawa sani ka san bawa baya cika bawa sai mai gidansa ta cewa eh wannan bawan yayi aiki ya aikata ya zama bawa bawan to babban bawan Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake gaya wa kafirai da da Yahudawa da mushrikan Makka da dukkan mushrikan duk duniya gaba daya yana cewa wa in kuntum fi raibin idan kuka ce kuna cikin kokonto if you are on doubt about what we brought for the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then Allah ce fa'tu bi sudmi mislihi you should bring ah uh, you should bring book like the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bring the Quran that that like book that we give Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan sai Ibrahim da yake cewa da'an ila wahdaniyati da wahdaniyati Allah tabaaraka ta'ala Allah ya kira Yahudawa da mushrikan Makka da dukkan mushrikan duniya gaba da mutane gaba daya tunda can ayya ce ya ayyuhan nasu darbakum lazikum ne ko ayan baya kafin wannan sai ce ai kira ne Allah yayi akan a kadaita Allah bai girma da daukaka wa ibadati kuma ayi ibada wa Allah wa da wushi shi kada kada bauta ma wani ba Allah ba thumma yubayyinu sannan ya bayyana ata bil hujja ala tasdiqin nabi sallallahu alaihi wasallam ku zo da hujja wanda akan gas Allah wato ya kalubalanci a a larabawa ne da kuma yahudawa da yahudawa gaba ɗaya da suka taru suka ce ba su dai annabi Muhammad sallallahu alaihi ba to Allah bari ya gaskata manzon Allah bari ya tabbatar musu cewa annabi Muhammadu din nan babba ne fa manzon Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma gaskiya ne abin da yazo da shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da manzon Allah sallallahu alaihi yazo da shi gaskiya ne shine mene shine alqur'ani shine alqur'ani alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi yazo da shi bayan annabi sallallahu alaihi yazo da qur'ani sai Allah ya ce to su zo da misalin qur'ani mana in sun isa in sun isa su zo da misalin ƙur'ani mana to ai ba za su iya zuwa da misalin ƙur'ani ba ba za su iya ba ba za su iya ba sai Allah tabaraka ta'ala ya faɗa yana cewa ya faɗa masu aka yi don su kawo ma'ana hujja in sun isa su zo da misalin ƙur'ani mana da aka bawa annabi Muhammad abin da aka saukarwa manzon Allah su salama sai ce wa in kuntum fi raibin in kun kasance kuna kokonto fi shak'in a cikin kokonto imma nazzala ala abdina aka abin da muka saukar wa bawan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alazi huwa Muhammad sallallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annahu min indillah cewa abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wannan Qur'ani din daga Allah ne fa cewa wannan Qur'ani daga Allah ne fa'atu bi surati min mislihi ai tahaddi Allah ya tahaddi bil Qur'an Allah ya musu tahaddi ne da Qur'ani mai girma da ya musu tahaddi sai yake cewa atu bi suratin min misalil qur'an ku zo da wata sura mana misalin qur'ani tunda kun ce ku wannan tatsuniya ne kawai ko kun ce labarai ne ake bayarwa subhanallah to kuma ku kirkiri irin wannan labarin mana mu gani in zai iya yiwuwa in za ku iya wane su ba za su iya ba sallah ce fatu bi suratin ku zo da wata sura mislihi da misalin wannan atu bi suratin ku zo da sura misalin qur'ani misalin qur'ani mana fil balagha sab a cikin balagan da yake da shi wa wasu nazm da kuma kyakkyawan nazm da jeri ma'ana yadda aka jajjera shi baiti wato idan ka karanta qur'ani sai kaga an yi shi kaman da wazani da wazani da baiti baiti baiti baiti misali ma'ana yadda aka jera shi aka tsara shi aka tsara shi daga rabbul izzati tabaraka wa ta'ala yace ku zo da shi mana wa ikhbar sannan ku kawo labarai anil gaibi na gaibo ba wanda Allah ya faɗa a ƙur'ani wanda abin suna ɓoye babu su bayi su ba ko Allah ya faɗa abubuwa da yawa a cikin ƙur'ani wanda gaibu ne ba a gan su ba kuma ba a san su ba kuma an yarda da su wasu kuma gaibu ne amma za su zo nan gaba za a gan su ko yanzu abubuwan da ake yi a zamanin nan gaba ɗaya da zamanin ba da abin da zai zo gaba duka a ƙur'ani bai faɗa ba sai dai gwargwadon ka ne kai ne baka sani ba ko kai ne baka sani ba gwargwadon ka in ya zo baka sani ba zai zama ba hujja ba shehu ibrahim yake cewa wa aktaru suratin suratul kausar yace mafi karancin sura mai ayoyi uku ita ce suratul kausar inna hadaina kal kausar fasallar duka wani har ina sha ne aka wani asar sura uku ayoyi uku ne kawai cikin suran gaba da ya ce to ku zo da misalin ta in za ku iya Allah ya gaya masu haka a ƙurani wa da ushu ada'akum ko a ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ku kira ma'ana allolinku ma'ana alihatikum allatina ta'budunaha ista'inu bihim ku kira allolinku mana su zo su taya ku wanda kuke bauta masu kuke neman taimakonsu su zo su taimake ku zo da wani abu daga cikin ƙwar'ani in kun isa ba za su iya da su ɗin wato da larabawan da fasihan nasu da dolayen da masu hankalin da mahaukatan da yahudawa gaba ɗaya da nasara gaba ɗaya su haru da go'innan gumaka da suke bauta wa ɗin duka su zo da aya ɗaya a cikin ƙurani ba za su iya ba shi ne wadda shuhadakum a shuhadakum a nan shi ne aliyatukum allolinku alati ta'buduna wanda kuke bauta musu ista'inu bihim wanda kuke neman taimakon su min dunillahi ko ma bayan Allah kuna neman taimakon wasu ababen halitta wayanda wasu Allah ne ya halicce su wasu kuma ku ka halicce su da kanku ba amma kun zo kuna cewa kuna neman taimakon su min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqin ko kasance abin da yake faɗa gaskiya ne ma'ana ba ku yi imani da Allah ba kun yi imani da wayannan gumaka din da da da da da da abinda Yahuda suke gaya muku kai da shi wayannan gumaka da kuke bautawa Lata da Manata da Uzza da sauransu gaba daya gumaka 360 wanda suka zo wanda mun faɗa baya gumaka 360 Annabi sallama ya samu ana bautawa a a cikin Makka wanda a musulunci har aka yi hijira tun daga Makka aka koma Madina gaba daya gumaka nan suna nafa suna nan ana zuwa ai dawafi a ciki amma da Allah ya ce fali abudu mene rabba hazal bait ko fali abudu bas bait ku bauta wa ubangijin ɗakin ba ɗakin ba shi ɗakin kaba ma ba shi ake bauta ba da suna kuma kan da suke ciki wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji tabaraka taala ta gaba da ce musu cewa fi an fi anna muhammadan sallallahu alaihi wasallama qalahu min indi nafsihi فافعلوا ذلك فإن فإنكم عرب فصحاء مثلي cewa kun ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama qalahu ya ga musu inda inda nafsihi akan akan kansa annabi sallama yake ce musu fasalu zalika ku aikata haka mana fa innakum arabun ai cewa kuma larabawa ne fusahaun mislihi kuma masu fasaha ne ai kaman manzon Allah ba kun ce annabi sallama fasaha ne kawai yake da shi yake kirkiro Qur'ani yake ga muku ba to idan fasaha ce ai kuma kuna da fasahar ku kawo aya ko sura ko ayoyi ko surori ko qur'anin gaba da jumlatan wahida ku zo da shi irin wanda annabi Muhammad ya zo shi tunda ai balarabe ne shi ma kuma larabawa ne kuna da fasaha manzon Allah sallama ma yana da fasaha to ku zo da irin wannan in kun isa ku zo da irin qur'ani ah tahaddi awwalan bil qur'an alƙur'an Allah ta bar lafar musu haddi da ƙur'ani farko tukuna ma'ana su zo da misalin ƙur'ani na farko in sun isa ƙul ce Allah ya ce la'ini ji jama'atul insu wal jin ala an ya tun mislihi ko ala an ya tun misli hazal ƙur'an la ya atuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ta haddin farko da Allah ya ce to su zo da ƙur'ani yace inda za a haɗa mutane da aljanu akan su zo da misalin Qur'ani mai girma Allah ya ce la ya atuna bi mislihi ba za su iya zuwa da misalin Qur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira idan da shashin su za su taimaka wa shashin zo gaba ɗaya da aljanu su bayyana mutane ma su bayyana su haɗu su bada experience din su aljani ya bada experience din sa mutum ya kawo experience din da yake da shi su haɗu su zo da Qur'ani mu gani in sun isa ba za su iya ba Allah ya ce ba za su iya ba wa tahaddahum bi ashr suratin suwar sannan Allah ta baraka ta'ala ya ƙarawa mutane da aljanu kafirai kenan ya musu tadi da cewa su zo da surori goma ta suna ba za su iya kawo ƙurani gaba ɗaya ba da yanzu kan ga sauƙi su zo da ayoyi guda goma kawai a surori guda goma kawai fatu da shar suwarin mislihi muftariyat su zo da surori daban-daban mabambanta na misalin ƙur'ani in za ku iya wata haddawun bi suratin wahida sannan Allah ya ƙara musu tahaddi da kai su kawo sura ɗaya ma guda ɗaya kawai ƙadaran in za su iya shine Allah yake cewa inna adana kalfar fa ajazu shobra yake cewa sun gajiya ba za su iya ba ba su iya ba an zalika akan wannan haka Allah ya faɗa Qur'ani al-arabu ma balagatihim wa fasahati wa fasahatihim لم يتعرضوا لمبارة النبي صلى الله عليه وسلم في الاتيان بمثل القرآن الكريم yace larabawa tare da balagarsu da iya balaga na larabci da fasahan da Allah ya ba su larabawa ba za su iya zuwa da ƙur'ani su yi mubaraza da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama su zo da irin abin da Allah ya saukar wa manzon Allah ba za su iya ba ba za su iya ba har abada kuma ba za su iya ba har gaba da ba za a iya ba bi misali hazal qur'an bi misali qur'an da misalin qur'ani yace a sai dai ba wanda ya iya kawowa sai dai musailamatul kazzabi sai shobra ke cewa musailamatul kazzabi wa la kaulahu sharika lahu fil amri ma da tamashduki ko a cikin diwani a musailamatul kazzabi sai ya ce akhiran da ƙarshe sai yake cewa shi zai iya kawowa fa masakahu Allah wa ta'ata bi alfazin sai Allah ya matse shi ya shafi lamarin sa gaba daya har shi ya zai kawo su lafazi wai shi kamar yana magana da Qur'ani ya sai kawo kalmomi ya hada ka an ya ka an ka anil mutakallim biha laysa bi arabi in ka ji maganganun da yake kawowa na wai shi ya kawo ayan Qur'ani in ka ji maganganun zaka yi cewa kawai kawai ma ba laraba larabe ba da yake magana yana ta zala'i yana ta bata larabcin ko yana kawo aya cikin Qur'ani yuhaki suratul kausar sai yake kawowa kamar inna da kausar yana cewa ya kulu yana cewa fi musailama kenan inna adainaka jawahir fasalli rabbika wa jahir wai inda Allah ya ce inna adainaka kausara Allah ya ce na bawa annabi Muhammad sallama ruwan alkausara sai yake turcin ni ma wai na baka jauhari wai shi yana mukarana da irin yadda sayyidina sallama yi wane shi wane shi ya zo da abin da Allah ta barta da kawo Qur'ani a cikin Qur'ani shine yake cewa fa salli li rabbika wajahir ai bi munasab ai munasabatin bayna al-jawahir wa sala sai ya da munasaba tsakanin sallah da jauhari kaga wannan tsantsabaran jahilci da tabewa da kuma halaka Allah ya kiyaye mu wannan tsantsagwaren taɓewa ne taɓewa ne ya ja mashi haka nan sai yake cewa yana muƙara nan Eh. shi musailamatul kazzabi sai yake ya kaitowa yana mumarasa yana hada sallah da jauhari wato da kuɗi kenan saboda isgilanci Allah ya kiyaye mu ai bi munasabata bainal jawahir wa sala al jawaru shay'un min zina ad dunya jawari wani abu ne na ado na duniya inji shehu radiyallahu anhu hadha ba'idun min inna da kausara fasalli rabbika wanhar wannan yayi nesa ya nesanta da wannan sura na Allah tabaraka ke cewa inna adana kal kausara Allah ya baka al kautar ka kausara kai sallah wa ubangiji tabaraka ta'ala sannan kai yanka idan layya ya zo waqtara awam amrin yukayyin wahidun yu'allimu يعلم أن يعلم العربية أن يصنع مثل فاتحة الكفاتة في الكتاب وتكلم بألفاظ كلما كلا كل من سمعها لا يظن أن المتكلم بهذا عربي sannan ya ƙara kawowa wai shi ma zai yi fatiha zai karanto zai kawo fatiha da shi ma ya samu a gurin nasu shekanu ɗin wanda shi ɗan ne ya masa kawa ɗin haka ya ce in ka ji wannan maganganun da yake kawowa a cikin fatiha ɗin a matsayin shi ne fatiha yake juya fatiha upside da nake kawo larabci a ciki yace ba za ka taba ji cewa wannan ma kaman balarabe bane ba za ka taba ji wani balarabe yayi magana irin wannan kalma na larabci din ba yake cewa bismi inda Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim sai ka cewa bismi rabbikal akawan bismi rabbil akawani ma'ana bismi rabbikal akawani da sunan ubangijin kaunu gaba da yake santattu wai ya canza ta ne min alhamdulillahi rabbil alamin nan rabbil alamina shine ai rabbil akawani subhanallah da Allah yayi ya mai dadi yayi sentence it doesn't make a sentence ko irin jumla ma bai yi ba yayi jumla mufida jumla mai kyau ma bai yi ba shine yake cewa a bismi rabbil akawani arrahim arrahman arrahim lakal lakal ibada wa bikal musta'an wannan wai shine ya karanta shi tabarakallahu allazi huwa allazi تبارك الله الذي هو لا لا يستغنى عنه في ذكر في ذكر الله تبارك وتعالى قال sai shi musailama yake cewa bismi rabbikal akawal da sunan ubangijin samammu ma'ana kaunu kenan kasantattu wa tarakal alamin ya bar rabbil alamin wa qala al akawanu shi kaunu akawanun jam'u kaunu ne shi akawan din nan jam'i ne na kaunu وليس في اللغة العربية القديمة alfasih jama al-akawan yace shehu ibrahim jalawa ke cewa tunda aka kafa alam gaba daya tintin babu wani alugar larabci tun da dadewa aka samu wani fasihi da zai ce jam'in akawan shi jam'in kaunu shine akawan yace babu ba taba samu inna ma ya kalmatun mudisa wannan kalma ce kawai wanda aka sa- aka kirkire ta shi musailama ya kirkire ta kala lakal ibada sai ke cewa wai lakal ibada bamba inda Allah yake cewa iyyaka na'budu ko wa iyyaka nasta'in sai ke cewa la- lakal ibada wai ibada naka ne Allahu akbar subhanallah ma'ana wai iyyaka na'budu kenan subhanallah an yi yin iska ba Allah an yin iska a baya sosai wawa ya kulu innahu yahtassu iyaka na abudu wa iyaka nasta'in arba kalimat wai ya hada iyaka na abudu wa iyaka nasta'in a cikin kalmomi guda hudu kawai ma'ana iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai ya hada shi kace lakal ibada wai sai ya sa shi a kalma hudu ai ba zai yiwu ba walakal ibada walakal ibadatu wa bika almusta'anu yace almusta'anu ja'alahu musdiran ta'lamuna annaha anna hadha mamsukh mamsukh alkalam ba'id min alfatiha da kana jin wannan ka san masdarin sa gaba daya ka sani wannan ya soke gaba daya kalmar larabci ma gaba daya ya soke wannan ba haka fatiha take ba nan wai shi ya kawo fatiha nasa ne fa na musamman shi ma an saukar masa tunda yace shi ma annabi ne sai lamatul kazzabi ke Allah ya kiyaye mu a fa in taf'alu na'am
فإن تفعلوا ولن mm shi ne فإن تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا نارا التي وقودها الناس والحجارة mm أعدت للكافرين fa in lan taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin ubangiji tabaraka wa ta'ala ta fa in lan taf'alu wa lan taf'alu fa in ba ku iya ba kuma in ba za ku iya kawo misalin Qur'ani ba kuma walan taf'alu kuma ba za ku iya kawo ba ba za ku iya kawowa ba fa in lam taf'alu ma zakara lil ajz li ajzikum idan ba za ku iya kawowa ba saboda gajiyawanku walan taf'alu kuma da dai har abada ba za ku iya kawowa ba ai lan taf'alu abadan har abada ba za ku iya kawowa ba fattaku ku yi imani billahi da Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana ku tsoron Allah ku yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaru lati waqudu an-nas al-kuffar ma'ana fattaqun nara ku ji tsoron Allah ku ji tsoron wutan da Allah tabaraka wa ta'ala zai sa wato wutan nan da ka gani makamashin sa abinda ake hura wutan da shi annasu mutane ne wal hijaratu da duwar watsu ma'ana al-asnamuhum ma'ana hijaratu anan a duwatsu ne da kuma gumakan da suka kirkira suka ce su ne allolansu hijaratu anan shehu radiyallahu anhu ya fassara shi a matsayin asnamuhum ne gumakansu a su ne makamashin wutan wutan jahannama din gaba da su ne makamashin wutan jahannama uiddat ay huyyat lil kafirin wannan an tanada ta ne an aje wutan ne dan kafirai kawai da suka saba wa Allah tabaraka suka ki bautawa Allah mai girma da daukaka yu'adhibuna biha jumlatan za a azabta da su gaba ɗayan su jumla gaba ɗaya za a hada su azabta da su da wutan jahan- da wutan jahannama da su da kafiran da a da mai sunansa da da da munafukai da kuma a gumakan da suke bautawa gaba daya ai Allah ya gaya mana Qur'ani ko kuwa anfusakum wa ahlikum nara wa qudu an-nas wal hijara alaiha malaikatun gilazun ko shidadun na'am saboda haka ashe makamashin wutan jahannama da mutane ne da duwar wasu da su za a wura wutan jahannaman shi ne za a dinga iza wutan da shi su ne kiraren da za a sa wutan suna kamawa Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye din mai la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cikin sa albarka manzon Allah farman shehu Tijjani da shehu Ibrahim Jalal a shi wannan wutan an tanda shi ne dan kafirai wato idan kaga musulmi ya je wutan jahannama ya shiga ma wuta gaba daya wallahi tallahi ba gidansa bane musulmi ba a yi shi dan wuta ba shi rigimansa ne kawai ta kai shi wai dole sai ya shiga wuta shi yasa mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ummati yadkhuluna illa man aba wai duka al'umma na na gaba daya za su ga aljanna sai wanda yake sabai suka ce wa qila man ya aba ya rasulullah wa zai ga shiga aljanna ya ma'aikin Allah sai annabi Muhammad ya ce man ana ni da khalilata wa man asani kar aba wanda ya bi zai shiga aljanna wanda ya ƙi bi na ba zai shiga aljanna ba ya ƙi shiga aljanna da karan kansa da kansa saboda haka shi wuta asali ba an yi bane dan mai la ilaha illallah muhammadu rasulullahi an yi ne duk wanda wanda ya ƙi da muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da zarar mutum ya ce shi kan bai da annabi muhammadu ba to ka gaya mashi yi ta don fa yi ta don yi ta magani kado ko yi ta magani kado Allah ya kiyaye mu a wani ba kaɗa ba gani ke fero jonika eh na'am wa bashirul mu'min wa bashirul ladzina amanu na'am eh mu ci gaba saboda karasa darasin eh za mu shiga sabon darasin salis الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم.
لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل mm وأوتوا به متشابها haka ولهم فيها أزواج مطهرة وهم ya khalidun na'am Allahu akbar ubangiji tabaraka ta'ala ce wa bashirul ladzina amanu wa amilus wa bashirul ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu min amin samarat rizqan آه، كلما يرزقهم من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا من شامه ولهم فيها أزواج مطهرة وفيها خالدون ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa ya- yanzu kam za a yi tunda an gama da kafirai da abin da aka san da musu to bari mu ma masu imani su ma a gaya musu mana su ji daɗin su yi farin ciki ubangiji tabaraka ta'ala cewa bashir allazina amanu ay akhbara allazina amanu akhbir ku bawo masu imani labari saddaqullaha wanda saddaqu billah wanda suka gaskata Allah tabaraka wa ta'ala kuma suka gaskata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka gaskata Allah ɗaya ne shi kadai ake bautawa babu wani wani Allah sai Allah shi kadai tilo kwallon kwal ba wani Allah in ba Allah ba saboda haka su gaskata wannan Allah tabaraka wa ta'ala din in sun gaskata Allah suka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kaba to Allah ya ce ga albishir ga albishir bayan sun yi imani da Allah sun yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to akwai sauran aiki fa su yi aiki wa amali salihati suka yi aiki mai kyau min al-furud wan nawasil inji Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim yace bayan sun yi aikin farilla ba shi ba bayan sun yi aikin farilla su yi nafilfili idan kai cika farilla kai nafila to algabishin nan shi yasa muke karanta ɗarikan tijaniya shi yasa- shi ɗarikan tijaniya ba dole bane nafila ne ba dole bane mutum ya ware yayi ta nafilfili don tsuran zatin Allah tabaraka wata'ala ba wajibi bane a kansa amma idan yayi ya taimaki kansa mutum misali ka ce kullum kai kan ka ɗauki alkawari za ka yi nafila raka'a goma kullum idan ka yi nuzuri a kai to ya zama wajibi a kanka fa kullum sai ka yi wannan na farko kenan abu na biyu bayan ka yi wannan sai ka ce to kai kan kai ma yanzu fa za ka karɓi rikan tijjaniyan nan me a cikin ɗarikan shehu tijjani na fila ne ba dole ba ne istighfari ɗari da safe bayan ka yi sallan asubahi la ilaha illahu ɗari salati wa manzon Allah su sallama ɗari kaga ka yi lazimin safe kenan sai lazimin yamma bayan ka yi sallan la'asar sharaɗinsa sai an yi sallah ake yi wanda suke cewa ba komai ba za su yi sallah ba ba ashe ƙarya ne ba zirga shehu tijjani suke ba ra'ayinsu kawai suke ba zirga shehu tijjani ba ne idan aka yi sallar asar sai kai istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha ɗari ka yi lazimin safi ka yi lazimin yamma sai kuma wazifa ko istighfari talatin salatin mazan salama a salatin fatiha hamsin ko sannan jawa- ko mu ce salat- salatin mazan salama ɗari shi ma gaba ɗaya tunda da ja- salatin fatiha hamsin jawara goma sha biyu wannan goma sha biyu din ka hada zuwa su ma hamsin ne sai ka hada zama ɗari gaba ɗaya sai ya baka sai la ilaha illahu ɗari kaga asalin lazima lazi la ilaha illa huwa al-qayyum guda 30 salatul fatiha 50 la ilaha illa huwa 100 jawahiratul kamal 12 shikenan ka gama sai zikirin juma'a duk sati in kai kaɗai ne kai la ilaha dubu ɗaya ko dubu ɗaya ɗari shida idan da jama'a dai kana jama'a masu yi to kai a jam'i ya fi to wannan fa shine rikan shehu tijjani nafila ne to shine shehu rajula ke cewa innal ladzina amanu wa wa basil ladzina amanu wa amilus salihati ai amilus salihati min al min al furud sai aikin farilla sai an yi farilla farilla ta cika kafin ai nafila wan nawafil sana si nafil fili yace ana lahum kaga ya musu bi anna lahum cewa su jannatin ai za a ba su aljanna a aljannan nan tana da masaukai da bishiyoyi da ruwaye masu gudana ta jari min tata ai tatal ahja ashjariha wa qusuriha anharu karkashin wayannan bishiyoyi din da gadadduna da gadajensu akwai korama almiya fiha wanda korama tana gudana karkashin gadajensu da kuma karkashin bishiyoyin almiya almiyahi a تتدفق في الجنة بلا هدود ولا آلات بل تجري مع مع مع مع السكان حيث احتاجوا إليها wato a cikin gidan aljanna akwai korama tana gudana akwai bishiyoyi a ƙarƙashin gadajensu za su ga ruwa teku yana gudana korama mai daɗi mai kyau suna tafiya da wuƙaƙensu ga ga ga ga wato ga ga bishiyoyin suna da abin da ake ci tuffa ‘ya'yan itace da ake ci kawai za ka sa haka ne ka yanke da wukanka wukan ba wai kai ka sa wukanka ba fa kamar fulo ladde ko ka ɗaura wukanka don kasta da yanka za ta mutu sai ka yanka ko rago ka kucin yanka ko bugaji ko ka san bugaje mala suwa bugaje ku ne na gode to ba wannan ake nufi ba a wannan kawai da zaran kayi ƙudurci abin a ranka kawai sai ka ga gashi nan kasan mafiya wayanda suke kiwo daga fulani sai bugaje sai larabawa sun fi kowa kiwo sun fi kowa yin kiwo so ba irin wannan ba a wannan kawai Allah ya aje musu ya lokacin da gara ma abin kawai sai gashi sai ka yanka kawai ga sabon ka sabon Allah ya samu ajiyar tare da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kullama rizqu minha lokacin da ud'imu min tilka janna lokacin da aka ciyar da su ruziqu anan ciyarwa ne lokacin da aka ciyar da su a cikin aljanna min samaratin rizqan rizqan aka ciyar da su daga cikin wasu ƴaƴan itatuwa masu daɗi masu kyau qalu sai su ce hadha allazi ruziqna min qablu wa utu bi mutashabiha ai ji'u birrizqi an kawo musu wani arziki mutashabihan wanda yake kama da wancan din walahum fiha azwajun sannan ba haka suna da mataye da ubangiji tabaraka ta'ala ta nasu min al-huri wa ghayriha daga cikin hurul in da wasu hurul in din warada anna aqalla rijal al-janna nisa nisa'un indahu 8000 yace mafi karancin mazajen aljanna suna da mataye dubu 80 mata dubu tamanin fi karanci sayyibun wa arba'atun alafin baqaratun wa mi'atun haura za a ba su mataye a sayyiba shi ne musulmatin muminatin karitatin ta'ibatin abidatin sayyibatin wa abu karago in ji ku garda ku ce kusa za a tara masu wa'in nan guda arba'in a guda hudu sai batin kenan sa'annan akwai dubu hudu wanda aka ba su daga cikin sai batin kenan sa'annan akwai dubu akwai guda ɗari wanda aka basu ga hurul il mudahharatun ai wayanda ba sa haida ba sa tare da kowace irin najasa min kulli min haidin wa kulli tasrin ba sa da shi wa hum fiha khalidun kuma su wayannan yan aljanna za su dawoma tare da su ne a cikin aljanna wa hum khalidun fiha za su dawoma a cikin ta a za a makasu fiha za su zauna a cikin aljanna abadan har abada la yafnuna ba za su kare ba wala yakhrujuna kuma za su fita cikin gidan aljanna ba wannan shine a ƙarshen wannan aya شو يكتو اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الكبلة ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم wannan shine iya inda darasi na biyu ya kare insha Allah gobe muna rayu zamu shiga darasi na uku albarkan manzon Allah farman shehu tijjani albarkan shehu ibrahim da la'an anan abinda muka fa'idantu shine na farko Allah ya gaya mana makoman yan wuta su yan wuta aikin da suke aikatawa marasa kyau idan suka je cikin wutan nan za su sha wuya za su dawama a cikin wuta kafirai kenan amma musulmi ko da an sa shi a wuta an kai shi ne a babbake shi saboda zunubin da ya yi abubuwan da aka ce kar ya ɗauko ya dage wai shi sai ya ɗauko shi dole dole sai ya saba wa Allah tabaraka ta'ala sai a ji a dan mashi babbaka a cikin wutan jahannama a babbake shi daga baya za a ciro shi a kai shi gidan aljanna ba gidansa bane saboda ya taba cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullahi kaga albarka annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama wani la ilaha illallah muhammadu sallama kadai ya taba yi bai taba sallah ba bai taba azumi ba bai taba zakka ba bai taba haji ba bai taba yin komai na ibada ba bai taba yi ba amma Allah ya dauko shi ya sa shi aljanna saboda albarkacin annabi Muhammad yes yanzu mutum zaka same shi ya rayu yana shan giya yana zina yana tata yana kowane irin kalan nau'in sabon Allah jinin mutane ma yana sha amma in ya zo mutuwa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa da wula ce kashin Muhammadu Rasulullahi shi kenan sai a ce da tafi aljanna shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minkum al yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan a cikin mutane akwai wanda zai za a haife shi kafiri ya rayu kafiri kuma ya mutu mu'mini saboda haka ashe babu alfahari kenan eh there's no proud in, in, in, in Islam you can't proud babu alfahari babu jiji da kai ko aka ce ai mu mu ne mu ne dai dai a'a kullum dai ka roki rahaman Allah ka roki rahaman Allah tabaraka ta'ala a ibnu taymiya yana cewa a gurin tawadu yana cewa wallahi ni wani lokaci ma ba na kirga kaina a cikin musulmai ba na lissafin kaina a cikin musulmai wannan ba yana nufin cewa ba musulmi bane a'a yana tsoron irin tsoron kar ma ya kila ma ya fita musulunci ba bai sani ba shehu birane jallawa wani kafin ya koma da Allah a asibiti yake cewa aliyu sisa ke cika daddada mun ɗariƙar tijjaniya da Allah in mutu na ɗariƙar shehu tijjani yake cewa shehu kana kalifar shehu tijjani mu za mu maka wannan ya ce da Allah abin da nake so kai ka muke ya matilin ɗariƙar tijjaniya shehu da jala zo koma ga Allah tabaraka la tikar la ilaha muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to alhamdulillah mun mutu a haka haka mun yi nasara Allah tabaraka ta'ala ya bamu ma cikawa da imani ba wai Hausa suna cewa ba girin girin ba me yake cewa sai mai go yawa iz a khairu bidayatin shi ake so amma kuma ya zama a khairu nihayatin shine babban abin da ake so idza sa'atul bidayatu sa'atul nihaya idan farko yayi muni to karshe ma fa yana yin muni idan kuma karshe yayi kyau a farko ya kyau insha Allah ana kikkiawan fata ana zaton cewa ƙarshen ma zai kyau Allah ya bamu farko mai kyau tsakiya mai kyau ƙarshe mai kyau albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu dacewa kullun bi amin wa antum khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zamu wadata anan Allah ya bamu dacewa Allah dai ya bar mu da annabi Muhammad Allah ya bamu yanda zamu yi bayan da za a yi da mu ba albarkan manzon Allah albarkan shehu Tijani alfarman shehu Ibrahim radiyallahu anhu muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya ce mana kurakuran mu na zahiri da na baɗini wanda muka yi gaggace da muka a rashin sani Allah ya fi mana albarka na Muhammad sallallahu alaihi wasallam in akwai tambaya bismillah to Allah ya saka da kare Allah biya masa bukatansa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bayyana mana bukatunmu albarkar shehu tijani alfarmar shehu ibrahim Allah ya sa mu cika da kyau da imani damuwar mu Allah ka yaye mana addu'a bukatan da yake nema a wurin Allah Allah ka biya masa da dukkan masu neman addu'a a gurin mu Allah ka san kuma ka san bukatun su Allah ka biya musu albarkar shehu tijani alfarmar shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhuma a kasan mu Allah ya ba mu zaman lafiya kasan mu Allah ya zauna mana da mana da ita lafiya muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye mu daga fadawa cikin halaka albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba mu da kishin ruwan banza da yin wan banza albarkan shehu tijani alfarma sahibul waqati radiyallahu ta'ala anhu fatiha suratul fati rayuwar mu Allah ya sa masa albarka masu neman addu'a Allah ya biya masa bukatun su gaba daya masu ah, jinya Allah ya ya ba su lafiya yan umar so kuma ga Allah Allah ka jikan su kuma su rahama akwai dan wana da Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah tabaraka ya jikan sai masa rahama a can jihar Filato Allah ya gafarta masa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya bawa iyayen dangana mu ma Allah ya ba mu yaya masu albarka ya ƙara mu yayan mu albarka ɗaliban mu Allah ya masu albarka Allah ya shirya mu shirya bayan mu yan agajin mu Allah ya shirye su su ma albarka da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama su dinga natsuwa su dinga aiki ba ma kamar wanza mai fata satul fati amin amin
إياك نعبد وإياك نستعين amin amin amin eh hada kai
Amin.